بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren sha tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 daidai da sha uku ga watan february shekara ta 2009 wannan shine kasar na biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin nailul autar min asrari min taqal akhbar na ainihin ash-sheikh muhammad ibn ali ash-shawkani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi har yanzu muna muƙaddimar matanin da ya ɗauko yake sharhi a inda yake wa sallallahu ala muhammadin min nabiyil ummi al-mursal kafatan linnasi bashiran wa nadira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kafira muna daidai inda malamin ke fassara ko sharhi game da kalmar alu sai lokaci ya ƙure don haka a yau sai mu ce malam ya ce wal alu asluhu ahalu ita kalmar alu din nan asalinta ahalu ce ahalu bi dalili tasghirihi ala uhailin saboda dalilin da aka in an tashi mishi tasghiri wato an tashi mai da shi karami ana hawance sai kowa uhailu to fitowar ha anan shi ya nuna ainihin wato asalin ahalu ne kamar yadda in ka zo sai ka ce almiyahu ruwa to mufradin shi alma'u to yana nuna asalin shi almauhu wato akwai wata ha'un gashi nan ta bayyana sa'ad da al'amari ya koma jam'i sai ce walau kana asluhu gaurahu da a ce wani abin ne wani tarkibin ne wata kalmar ce take iya zama ainihin wato asalin shi ba ahalu ba lasmi a tasghiruhu alaihi da an ji tasghiri akan wancan kalmar ba akan uhailu ba tunda aka ji uhailu to ahalu ne kenan da ba ahalu bane wata kalmar ce daban da an aka zo tasbiri waccan kalmar ta fito mana yace wala yusta'malu illa fi ma lahu sharafin fil ghalibi ahalu ba a amfani da ita a galibi a mafi yawancin lokaci sai abin da yake ga ɗaukakar daraja ma'ana sai a ce ahalul khairi ahalul ilmi ahalul salahi ba a cewa ahalul sharri a galibi an fi amfani da ahalu ga inda yake daraja ce a galibi ina fata an gane malam ya ce waqtisasuhu bi zalika to amma kuma keɓance ainihin wato ahalu da cewa an keɓance shi a galibi an fi amfani da shi ne wurin da yake da daraja la yastalzimu adama tasbirihi wannan kuma baya lazimta rashin yi mishi tasbiri domin shi tasbiri din karka ɗauka cewa an samu karo an ce duk inda kaga kalma ahlu tana zuwa ga ɗaukaka ne to karka ce to ai tasgiri kuma kaskantawa ne ya za a kaskanta maɗaukaki a'a ya ce ba haka magana ainihin take ba domin kuwa shi tasgiri jama'a ba yana zuwa ne kadai domin ainihin wulaƙanci ba akwai inda za ka tasgiri don wulaƙanci ka ce ɗan yaron nan da ke wucewa nan ya mana rashin kunya ɗan yaron nan da mu aka ɗaura auren uwar shi to kaga ɗan yaron nan da kake cewa tasgiri ne na wulakanci amma ɗan mutumin nan ya rasu wannan mutum ya ɗan mutumi ne wucewa ne yana gaishe ne yana sallama yanzu ɗan mutumi a nan da kake shi kuma fa ba na wulakantawa bane don haka sai ce iz yajuzu tahqiru man lahu khatarun domin kuwa ya halatta ai tahqirin wato a kaskantar da wanda yake da hadari أو تقليله كو أميد شيء كسكنتك كرمي كدن على أن الخطر في نفسه تارد تشيوى خطر شي كنشي لا ينافي التصغير بايا أينه واتو كوري تصغيران شي أنا أبن ديكي نجي دا الخطر girma kasanto abu yana da babban hadari ne da shi ko babban muhimmanci baya kore kuma a yi tasgirin shi bin nisbati ila man lahu khatarun a'zamun min zalika in an danganta shi da wanda ya fi shi ainihin haɗari misali gajeren wando ga dogon mutum gajeren wando ne wannan gajeren wando ga dogon mutum idan aka samu yaro ɗan shekara biyu yayayye aka sa mishi gajeren wandon nan na dogon mutum ya zama ne ya zama dogo ashe gajere ne bin ba ga wancan dogon mutum amma in ya zo ga wani yaro dan shekara biyu fa sai ka ji ana cewa hayye mai tsawo kenan ashe hadari ko babban abu ana iya ce mishi karami saboda ne saboda an dubi wanda ya fi shi girma dalilin da yasa ai kaba'irai kake jin kenan ake cewa kaba'ir babban laifi karamin laifi sai ka dauka cewa waniya da aka ce karamin laifi makaruhi ake nufi a'a riya haramun ce shirka ce shirka da kanta shirka ce amma me yasa aka ce wa riya karamar shirka shine in an gwama ta da babbar shirka to ita ta zama karama amma in babu babbar fa ta yayi gari ta zama ita ma babba ce don haka karama ce in an gwada ta da babba da ta fita ko kun fahimci wannan sai ma yake cewa wa aiban la mulazamata bayna tasghiri wa bayna tahqiri aw taqlil yace to ai a larabce ma babu lazimta tsakanin yin tasgiri da kuma wulakantawa ko kankantawa ma'ana ba dan wai an yi wa abu tasgiri ne yake nuna kenan wannan abu karami bane kamar yadda nake dan mutumin nan dan mutumin nan ai baya nuna dan karami ne ko yawwa don haka babu lazimci tsakanin duk wanda ka, ka, ka ainihin faɗe shi musaggar ka saggarta shi eh misali sai ka ga a gida an ce Muhammad Kabir sai ka ga an ce Muhammad Sabir eh Sabir din nan sai a ce shekara shi nawa shekara shi 60 to Kabir din fa shekara shi 62 to ya aka wannan ya zama Sabiru dan shekara 60 shine Sabiru eh bin nisbati li kabirihi aw liman huwa akbar minhu sai ka ga yara Abdullahi da Ubaidullahi ya aka Abdullahi da Ubaidullahi to Ubaidullahi dan karamin kenan a'a ubaidullahi ne bin nisba li abdullahi don haka kalmar a tasbiru jama'a ba lallai tana lazumta wulakanci ba ko kaskanci sai ce li'annahu ya'ti litta'zim domin ai kalmar kuma wani lokacin tasbirin yakan zo don girmamawa ka kaulihi kamar da magana balarabe mawaƙi ke cewa wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum biwajhiyatun tasfarru min hal anamilu jama'a ya kamata fa duk ustazancinka da imaninka da tsoron Allah ka ka rinka rera waka irin wannan ta kama don ba haramun bane tunda manzon Allah ma yana yi saboda wasu suna da gumi wasu suna da ƙetar haddi sai mutum ya ga cewa shi ai kamar shi a irin waɗannan waƙoƙi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin su to ina da Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu wannan raddi ne akan cewa qur'ani waka ce shi mawaki ne sai Allah ya ce a'a shi ba mu koya mishi waka ba kuma waka ma bata dace da shi ba to amma ire-iren waɗannan waƙoƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yanko su daga cikin waƙoƙin jahiliya da kuma waƙoƙin da aka yi na zamanin shi misali daga cikin hadisin sahihul bukhari yake cewa dan uwanku abokinku abdullahi bin rawaha da yake mini waka gaskiya yake faɗi ba ƙarya yake faɗi ba me ce ce waka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rera yana cewa wa fina rasulullah yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr fati'u arama al-huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idza istaqalat lil mushrikeen al-mabaji'u yanzu waɗannan waƙoƙin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ruwaito su ya rera su sahabin shi ne ya yi mishi sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan ba da labaran ainihin wasu daga cikin mutanen jahiliya sai ce wani da yake kaza ai gaskiya yake faɗi yace kalma mafi gaskiya da aka faɗe ta a waƙar jahiliya ita ce kalmar labidu da yake cewa ne yake cewa eh ala kulli shay'in ma khala Allah batilu yace duk wani abu da ba Allah ba ƙarya ne wannan waka ce annabi yanko ta don haka abin da nake cewa jama'a yana daga cikin malanta ta kafaita ya zama kana iya yin waka yana daga abin da ya ɗaukaka daraja a'idul qarni yanzu kenan a duniya bayan duk da ya gama karatun shi da ilmomin shi da ba'asin shi da sauransu ashe kuma wani kogi ne shi na waka saboda haka yanzu tasha almajid sai ta ware mai darasi guda a mako wanda kawai akan waƙoƙi ne zai rinka ɗibowa na jahiliya da na musulunci matasa 'yan lugal arabiya sun kewaye shi ya yanko nan ya shiga nan ya fita nan ya fassara ya musu bayani wannan malamin duk da ya kai haka to shine ya kai kas don haka in har kana ganin kai ustazu ne a irin waɗannan abubuwa a kaza kaza kamar kana ustazanci ne ka ce kana english language kana literature da ba ka yi irin waɗannan yan waƙoƙi irin na turai da ake kaza kaza kaza kaza ba waɗannan su ne suke ingantar da magana a cikin su ake samun wasu abubuwa kuma ba duk waƙa ce take sharri ba ai abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cikin hadisin bukhari waƙa da ita da magana duk matsayin su ɗaya muguwarta haramun ce kyakkyawarta halal ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi inda matsala take shi ne in an hada da kiɗa to kiɗa kan wannan kowane iri to bai halatta ba to sai dai akwai wani nau'i na waƙe yanzu da ya fito wa matasan larabawa musamman yan ƙasar makka da riyad suna yin anashid za ku ji su a cikin kasusuwa wannan kan malamai sun yi fatawa a kan rashin halaccinsu domin waɗannan anashid ne waƙoƙi ne waɗanda suke irin waƙoƙi na rabbi da sauransu na batsa da abubuwa amma waƙoƙi waɗanda ke ɗauke da ilimi na lugal arabiya ko ke ɗauke da ilimin qur'ani ko ilimin hadisi ko fiqh ko makamantan haka wannan malamai sun tabbatar da cewa halal ne don haka kaga al-imam shaukani digiri ne a wannan fagen yake ai da mawaƙi na yana cewa ya kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum biwaziyatin tasfarru min hal anamilu yake wa kullu unasin duk inda ka ga wasu mutane sai fa tadkhulu bainahum sannu sannu komai daren dadewa wani abu zai shigo musu wani irin abu ne sai yake biyawziyatun to yanzu biyawziyatun din nan tasbiri ne ne na bahiyatun bahiya bala'i sai duk mutanen da kaga suna zaune lafiya sai wani bala'i ya afko musu wanda tasfarru min hal anamilu wanda zai sa hannayensu su yi jajawur ko yaƙi ko makamantan haka ko tashin hankali wannan abin da yake so yake biyayyiyatin din nan ku duba biyayyiyatin din nan tasbiri ne na me na dahiya yanzu wannan tasbirin limaza litta'azimi don girmama bala'in ne amma sai aka mai da bala'in ya zama ɗan ƙarami don a girmama shi kuma ko kun fahimta jama'a abin da ake so a nuna maka tasiri ba shi da alaƙa da ƙasƙantawa ko kun fahimta don kada wata rana wani ya saggarta sunanka ya mai da kai musaggar kuma ka ji zafi a ta yi tasbirin da ya maka yayi maka ne in ma littalaffus ko don ya ɗan zaka jika ko kuma don ya ƙara girmama ka ina fata an gane na'am sai ce wa littalaffus haka nan kuma ana yakan zo shi tasbiri din don talaffus tausasawa ka kauli kamar yadda mai faɗa yake cewa ya ma umailuha rizlanan ko shabanna lana wato ya ma umailuha umailu tasbiri ne na ne ha malih malih ma'ana kyakkyawa ya kai wannan kyakkyawa wato zo ka ɗan rera mana wasanka wanda yake ɗauke da waƙe da nishaɗi to yanzu kun ga anan wannan umaila da yake menene littalaffus to shi ne wanda na kawo muku makon da yake annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbata a cikin hadisi sahihi da riwaya ahmad da nasa'i da tahawi ku karanta littafin adabu bi fasu sunnatul mutahhara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dan wasa ne suka zo ranar sallah suna biki a masallacin su ana kaɗe kaɗe abubuwa haka sai ya tsaya yana kallo sai Aisha ta zo wucewa da ta zo wucewa sai ce ya Humaira tastahina tanzurina ya ke yar fara ko kina sha'awar ki kalla ne sai ta ce eh to yanzu ya Humaira da yake mata menene talaffus talaffus ne ana ina fata an gane kamar yadda zaka dubi babban mutum ne sai ka ce mishi a'a haba habawa ne habawa ne kaga irin dan abin da ya zama yara ake wa sai kuma ka je kana lattafa shi haka to wannan ba kaskantawa ba ko kun fahimta jama'a kun ga da malamai kun je da malamai suke aikin su fa ma'ana an tafi fassara wata kalma ne wai sai ai ta kokarin sai ka yadda da abin da aka faɗi na gaskiyar nassin aya ne za a kawo nassin waka ce waka jahiliya ce waka kaza ce na ka jama'a duk wanda ke wa kanshi fatan alheri na ya zama malami kuma malami malami to jama'a zai yi adab kuma adab din nan ba daɗi ne da shi ba amma daɗi ne da shi wato san da kake adab wata waƙar sai kai minti talatin tukuna ma ka kasa karanta rabin ɗan gwanta shi ne sabirin baitikin ma tukuna yaya za ka ce wa kullu unasin saifa tadkhulu bainahum sai ka tsaya kai kalma kalma har bakin ka ya nuna ina fata an gane domin sahabbai ga sunan har waɗanda jahiliya ba ta shafe su ƙarara ba yadda suka tsaya suka koyi waƙoƙin jahiliya su sayyidina ali su abdullahi dan abbas duk da suka iya waƙoƙin jahiliya saboda abubuwa ne na ilimi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malai yake cewa wa qad ikhtalafa fi tafsir al-ali to bayan da kaji an karkaro maka asalin kalma a harshen larabci aka ce maka daga ahalu ce ko to me ma'anarta kuma sai malam yake an yi sabani game da ma'anarta ala aqwalin an yi maganganu da dama ya ati zikirha في باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم من أبواب صفة الصلاة yake waɗannan maganganu da malamai suka yi mabambanta game da me suwa ake nufi da ali wasu sun ce duk inda mai tsoron Allah yake ali ne wasu sun ce matan annabi wasu sun ce ƴaƴan annabi wasu sun ce matan shi da ƴaƴan shi duk maganganun da aka yi malai yake za a ambace su fi babu ma yustadallu bihi ala tafsiri alihi a ƙarƙashin wani babu wanda za a kawo dalilan da za a kafa hujja da su akan fassara alayen annabi almusalla alaihim waɗanda aka tashi ake salati ake cewa sallallahu alaihi wa ala alihi waɗannan alayen da ake musu salati suwaye to akwai babu sukutun da guda a cikin wannan littafi min abuwa bi sifatu sala daga cikin babukan sifar sallah a cikin wannan littafi insha Allah Allah ya kai mu lafiya sannan kar ku manta da ya kawo salatu ga alawo ko ya hada wa sahabi ko to yayi sahabi sai malam yace ta'rifu sahabi malam sibbi a cikin kauce yace ga bayani dangane da sahabi sai malam shaukani yace wa sahabu shi sahabi wa sahabu wato ita sahabbantaka abokantaka bi fatihi sad ayi wa sabi fataha wa iskamul ha hasa ɗin a mishi ɗauri almuhu malataini marasa ɗigo kun ji da kyau ya ce sabin sabin muhumala wani yana maka balla balla ne sabin mara ɗigo ma'ana ko da a bugu inji ya yi zarfaɗi ya mai da shi da ɗigo ya zama babin ko sai ka ce mai littafi ya ce muhumal wanda ba ɗigo sannan ya ce da ha ha ɗin kuma sai ce ha saɗe ba ha saɓan mai ruwa ba ya ce mara ruwan shi ne almuhimala ismu jam'in lisahidin suna ne da jam'i an gane ainihin wato na sahabi in aka ce as-sahab as-sahabu to jam'i ne jam'in ne jam'in sahib ka rakbin kamar rakbu rakbu ka rabka ko ayari ko mahaya jam'i ne murakibin na mahayi guda ɗaya wa qad ikhtalafa fi tafsir ma'ana sahabi ala aqwal game da fassarar sahabbai ne sahabi yayin sahabi nan ma malamai sun yi maganganu masu yawa min ha daga cikin maganganun annahu marra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muslima wa in lam yarwi anhu wala jalasahu fassarar farko suka ce sahabi shine wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a sadda ya ga annabi din yana musulmi ko da bai taɓa ruwayar wani hadisi ba kuma ko da bai taɓa ganin annabi ɗin wato ko da bai taɓa zama da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita ne ka ce to wannan ai sarƙa sarƙa ce ba wata sarƙa sarƙa sahabbai suna zuwa wa'azi sai su musuluntar da mutane wannan da aka musuluntar da shi shi ba sahabi bane shi kuma ba tabi'i bane don ya musulunta ba a hannun annabi ba amma a zamanin annabi to bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ran da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabi ya zama sahabi ko da bai riwayaci hadisi ba ko da kuma da yaji annabi din bai zauna tare da shi ba ya dai ga annabi nan kawai sai gaba to ganin annabi da ya a halin shi yana musulmi to ya zama sahabi daga ran nan ina fata an gane magana ta farko kenan magana ta biyu wa minhum daga cikin su malaman mani ita bara tulal mujalasa akwai waɗanda suka ce sai an lura da daɗewar zama sai wanda ya daɗe tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi za a kira shi sahabi ومنهم daga cikin malamai mani ita barar riwaya ta anzu akwai wanda ya lura da riwaya in har da karyoci hadisi daga annabi wato ko ka gan shi kai ba sahabi bane wata magana kenan wa minhum mani ita bara an ya muta ala dinihi daga cikinsu akwai wanda ya lura da cewa ko da ya musulunta ko da a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna ya rawaita hadisai sai dai ya mutu yana kafiri suka ce ba sahabi bane sai ya mutu akan addinin shi din kun fahimta to kun ji maganganun kenan malam yace wa bayanu ujaji hadhihi al-aqwal bayanin hujjojin waɗannan maganganu don kowace magana cikin waɗannan jama'a ba magana ce da malamai kai suka ci tuwo suka ƙoshi suka yi ta ba magana ce wadda sai da suka dogara da wata aya ko wani hadisi ko wani dalili sannan suka yi ta sannan wa rajiha da kuma in kana son bayani dangane da cikin maganganun wacce ce ta fi ƙarfi min marjiha daga yadda aka fi ƙarfi to mabsutun fil usul waɗannan maganganun suna nan an shimfiɗa su a cikin littattafan usulul fiqh wa ilmin istila da ilmin mustalahul hadith dan haka in ka samu littattafan ilmin usul kamar ainihin usulul ma'amul min ilmin usul na malam Siddiq Hassan Khan shi da wannan malamin zamanin su da Shawkani amma ba su taɓa ganin juna ba Shawkani yana ƙasar Yemen shi yana ƙasar India ba su taɓa ganin juna ba sa'o'in juna ne manyan malamai ne kowa ya kai a fagen shi a daidai wannan lokacin ne sai littafin durar bagiya ta shaukani ta je wa siddiq hassan khan sai ɗauke ta sharhinta sai zama sharhin da yayi ya fi ne littafin kuma kuma ba su ganin juna ba malamai na gaba annabawa ina fata an gano to kun ji wannan jama'a don haka sai ka je ka duba wannan littafi da kuma littafin fatihul mubis na ainihin wato ilimin hadisi sharhin alfiya ce malam muhammad dan abdurrahman sakawi sannan da littafin muzhatun nazar sharhi ko kuma ainihin wato ta'liqin da ibn hajar ya akan littafin ainihin nukbatul fikr barin dan yi bayani anan hakikan al'amari abin da yasa wannan matsalar ita shaukani bai ce zai warware ta a gaba ba da ya kawo ya kawo ya kawo sai baka igiyar ruwa amma kun ga wacce matsalar ta aliya ce zai warware ta a gaba to ta sahabu ingantacciyar magana daga cikin maganganun nan sahabi shine wanda ya musulunta a hannun annabi ko ba a hannun annabi ba sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma daga ƙarshen rayuwarsa ya mutu akan musulunci ko da ya taɓa yin rubba ga bayani a ce ya musulunta a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya koma ƙauyensu sai je sai ya rubba da ya rubdace bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai dawo ya sake karɓar musulunci a hannun sahabbai sannan sai ya mutu a kan wannan musulunci to wannan sahabi ne ko kuma ya musulunci a hannun sahabbai ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma sai ya rasu sahabi ne ko kuma ya koma sai ya ainihin ya rubda da ya rubda sai kuma ya sake dawowa musulunci annabi yana nan da rai amma yanzu ma ba a hannun annabi ya musulunta ba amma da ya taɓa ganin annabi ta a rayuwarsa a matsayin shi na musulunci da ya na farko sannan daga ƙarshe duk aka gama wata ɗauki ba daɗi ya dawo ya mutu akan musulunci to kenan a nan abubuwan lura guda uku ne abu na farko ya musulunta abu na biyu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu na uku ya mutu akan addinin musulunci ko da bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya sake dawa musulunci to sahabi ne wannan ita ce ingantacciyar magana da ibn hajar ya tabbatar a muqaddimar littafin shi al-isaba fi tamyiz sahaba da kuma ainihin littafin shi mizhatun nazar Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan kuma ne yake cewa na'am na'am eh matukar wani cikin masu hijira ko ansar din misali mijin ummu habiba yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin hijirar farko da aka kasar Ethiopia har kasar Habasha da shi aka yi da aka tafi can sai kuma sai rido shi da addinin Kristan to da riddan nan da ya daga baya dawo ya musulunta ko da baya rafiya annabi sallallahu alaihi wasallam duk darajar da ke kaiwa ga muhajirai tana kaiwa gare shi amma da ya mutu akan kafirci to nan ne ya asara Allah ya kiyaye to nan sauka mun sai ce salamu tayyibu ko فلا نطول بذكره don haka ba za mu tsawaita ainihin ambaton magana dangane da wannan da mun riga mun gabatar da abin da yake ainihin wato shi ne daidai ina fata an gane ga shi na kasa malamin ya ɗauko wata magana da muke muku ishara ta cewa ainihin wato magana sahabi din annan har ya shigo da mukallafai daga cikin aljanu waɗanda sun musulunta aljanu ne a wurin annabi suka musulunta ko ba a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ba suka dawo suka ci gaba da musulunci har suka mutu akan musulunci to wannan zai zama ainihin shi ma sahabi ne aljani ne kuma sahabi ne wanda karar salama ba'da salati to inda ku manta ba malam da yazo a cikin matani sai ya ce ne eh wa sallama tasliman kafira bayan ya gama salati kuma sai sallama ko yake ya yi haka ne intisalan li qaulihi ta'ala saboda kwaikwayo ko kuma bin umarnin Allah madaukakin sarki da Allah yake sallu alaihi wa sallimu ka gani sallu alaihi ku nemi Allah ya ƙara mishi tsira wa sallimu kuma ku nuna mishi aminci wa fi ma'anahu aqwalun to yadda aka yi sabani game da ma'anar salati ko haka aka yi sabani game da ma'anar sallama din me ake nufi da kake cewa wa sallallahu ko alaihi da makamantansu sai ce wa fi ma'anahu aqwalun al-awwal maganar farko annahu al-amanu ay taslimu min an-nar ma'ana kana roƙon Allah ya amince da annabi ma'ana aminci shine ya amintar da shi ya kubutar da shi daga wuta kada ya shigar da shi wuta wa qila a wata fadar suka ce huwa ismun min asma'ihi ta'ala a wannan suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki sai kake cewa wannan albarkar da ke da wannan sunan ta je da annabi sallallahu alaihi wasallam wal muradu assalamu ala hubbihi wato Allah madaukakin sarki ya bada albarkar wannan suna nashi a bisa kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam wa ri'ayatihi da kuma tsare shi na ala hubbika wa ri'ayatika wato Allah ka bada aminci a bisa kiyaye ka da kuma tsare ka mutawallin lahuna Allah madaukakin sarki ya ɗauki lamunin waɗannan abubuwa don sunan shi assalam wa kafilin bihima kuma Allah madaukakin sarki ya lamunce wato ya ɗau nauyin waɗannan abubuwa wakila a wata fadar aka ce assalamu din nan da kake cewa Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam hiyal musalama ita ce ainihin wato Allah madaukakin sarki ya zaunar da shi lafiya ko kuma ya sa ya zama mai miƙa wuya wal inqiya da kuma bada kai zuwa ga Allah kana neman annabi ya kasance mai cikakkiyar bada kai da miƙa wuya ga Allah to kun ji sharhin wannan jumla ko sai kuma jumla ta gaba ta cikin littafin mintaka malam majiduddin yace hadha kitabun يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام هذا أصول التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها yake wannan littafi ne wanda ya tattaro jimillar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam allati tarji'u usulul ahkam ilaiha waɗanda jigajigan hukunce hukuncen na musulunci suke komawa zuwa gare su wa ya'tamidu ulama'u ahlul islam alaiha kuma malaman musulmi suke dogaro akan su kun ji abin da malam ya faɗi ko malam majiduddini ma'ana wannan littafi ne da ya tattaro jimillar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda waɗannan hadisai su ne hadisan da aka kasa jigajigan dokoki na musulunci sannan kuma malaman musulmi da su suka dogara kun sa abin nake so in gaya muku wannan maganar da yake kun ga yana yin ta wajen shekara ɗari bakwai da ta wuce Allah gafarta mishi amma har yau malamai in suka tashi bincike akan matsaloli da ke tasowa a duniya a yau waɗannan hadisan da suke komawa gare su wannan maganar da nake ne kuma ishara ce akan yayin da muka zo karatu cikin nolul autar idan malam shaukani ya gama kawo mana mabahis na wata mas'ala sai dubi wata mas'ala da ke da alaka da wannan a zamanance yadda malamai suka tattauna ta a ƙarƙashin waɗannan hadisan sai mu yi protestant sai kowa ya samu ko da ba a yi wata biyar ne ko shekara ɗaya kuma ana karantawa duk ana karatun wannan littafin ne don kar a haka nan gaba ka ce an saki layi a'a ana kan layi domin abin da muke so yayin da muka misali mun zo daidai wannan wurin da kuma wannan matsalar ta shafi zamani to wannan matsalar ya za a ta shigo nan shauka ni bai fanta ba misali jama'a ko mutum Allah ya halicce shi da wata irin halitta hannun shi na dama sai kuma hagu tsawo sun fara samun haka to turawa yau sun ce suna iya miƙar da ƙashin a taɓe shi shi ɗayan ya yi daidai incinan da babu a wancan shi kenan in tela ya zo madadin nan inci ashirin da bakwai nan inci ashirin da biyar wannan mai inci ashirin da biyar ɗin akwai na'urar da za a sa ta miƙe ƙashin in kuma ya ƙi za a karya ka a dasa ƙashin a koma a haɗa ka tas kuma ba za a ga taki ba ba za a ga joni ba a fatarka sai sun tabbatar za su iya haka har makaranta ma aka kasa ta wannan kwas ɗin a california to ya halatta haka ko bai halatta ba to yanzu kun ga in muka zo wannan bahasi ne kamar shafi goma sai mu je mu yanke sai a rarraba to karka ce to kuma kaga daga nan al'autar din an koma wani abu a'a duk nan al'autar din ne samun biyan bukatu ake nema ko kuwa za ka ga waɗannan hadisan ne malamai suke ta ɗibowa shi ne cikin ai ko kun fahimta da na to malam sai anan yake al-isharatu bi qawlihi hadha ila al-murattab al-hadir fi dhihni wannan nuni da yadda yake hadha din nan hadha kitabun shin nuni ne zuwa ga littafin kamar ka ce ga littafin nan a gaban shi sanda zai ainihin yi wannan maganar kenan sai zama ku saurare ni da kyau don za ku jera na maganganun ga littafin na ya gama rubutawa amma bai yi mai muƙaddima ba da ya zo zai yi muƙaddima sai ce haza to yana nuni da littafin da ke gaban shi kenan ko kuwa tun kafin ya littafin ne ya rubuta wannan maganar yana isara zuwa ga abin da ke cikin kwanye shi da haza da ta magana ce ke ce al-isharatu bi qawlihi haza ila al-murattab al-hadir yana nuni ne zuwa ga abin da ya tsara shi wanda ke nan fi zihni a cikin kwanye shi من المعاني المخصوصة ما يسمى أنوني من مسمى أو ألفاظها قول فضلتي إيه؟ أو نقوش ألفاظها كوكما ما هر أتكين تقلل فيها سورا تجاوب الرجوتين لكي كل دي رجوتا با بل هكا سندي يكي سوى هذا إما هنا إشارة زوا با رجوتين أبو جان بيار بيار أرى سوري in kun cikin malaman ƙarfi ya tabbata ga Allah an ce akwai malaman da suke marubuta ne kafin ya rubuta sai ya zauna tukuna ya gama rubuta abin kakaf a cikin kwakwalwar yaya kenan mana sai ya kaddara duk yadda zai rubuta shi don haka in ya zo sai zama kamar ya haddace ne kawai yana rubuta abin da ya haddace ne ba yanzu ne yake kirkiro abin ba ya riga ya rubuta shi da tunani sannan yanzu ya da ya rubuta shi da tunani sai kuma ya haddace shi to sai zo yanzu kamar yadda ka haddace fata haka yake rubutawa Allahu akbar sai kana karanta tarihin malamai za ka ga wallahi musulunci ne yake da malamai kuma akwai aiki a kan mu mu tashi mu fassara wannan da harsunan da yau ake alfahari da su domin waɗannan masu alfaharin su san cewa ba a bakin komai suke ba a wajen fagen ilimi sai da yanzu mutum da ya ɗan sami digirin shi sai ya na ɗan ɗaura kwankwaso ma'ana duk dangin shi na yare masu ma ina fata ya ma raina kowa ma kawai to yanzu wannan in aka gabatar musu da irin su al-Imam Zahabi ko Imam Ahmad bin Hanbali wanda aka ce ya haddace hadisai da asarai miliyan ɗaya da isnadojin su to shi kuma duk littattafan da ya fara a ofis ɗin shi kanta biyu ko kanta uku ba wanda ya haddace shafi uku a ciki eh to kaga yana kallon mutane yaro na ciki a ce musu to kaga wani nan sai mun kake ne profesa na ka rage mai daraja na fata an gane to kun ji jama'a shi ne sai malam yake cewa awil ma'ani ma al alfaz ko ko yana nuni ne zuwa ga ma'anonin da zai rubuta tare da lafizan da zai rubuta wato sai yanzu ana son a gano me haza din nan ne domin haza din da yake cewa ai sabda yake fadin ta bai rubuta littafin ba ko kun gane sai malam yake cewa au ma'an nuqushi ko ko yana nuni ne zuwa ga ma'anonin da lafizan da rubutun ayul alfazi wal nuqushi ko ko yana nuni ne zuwa ga lafizan da rubutun au majmu'us salatati ko ko duka uku da ma'anar da rubutun da lafizan wa sawa'un kana wa ba'a dibaja qabla at-tasnif aw ba'dahu kun ji wata maganar yake da duk ne shin malamin ya fara rubuta muqaddiman ne kafin littafin ko kuwa sai bayan da ya gama rubuta littafin sannan ya zo ya rubuta muƙaddimar in san suna yin haka wani zai zai gama rubutun littafi kakaf ya gama rubuta littafin sannan sai zai muƙaddima akwai masu yin haka to tayi ko da ya gama rubuta littafin sannan sai zai na rubuta dibaja dibaja ita ce muqaddima to kenan sabda zai na rubuta wannan muqaddimar da yake haza kitabun yanzu yana isara zuwa ga wannan littafin kenan rubutacce ko in ko ya zama qabla tasrifi ne fa to ya zama kenan yana isara ne zuwa ga rubuce-rubucen da lafizan da ma'anonin da lafizan ke ɗauke da su sai ce in la yujuda liwahiqin minha fil kharij yace domin babu yadda za ka fitar da ɗaya daga cikin waɗannan waje misali dukkan rubutu yana ɗauke da mu lafazi lafazi kuma yana ɗauke da mu da ma'ana kenan a sai da kake cewa haza kitabun wannan nuni ne zuwa ga rubutun da ma'anar da lafazin wa kad yuqalu ta yi kuma ba a iya cewa inna nafiya wujudin nuqusi fil khariji khilafil mahsusi kore samuwar rubutun a waje to wannan kuma sabanin abin da ake iya gani ne misali idan ya zama da yake cewa haza kitabun yana nufin lafizan da ma'anonin tun da bai riga ya rubuta ba yake to kora rubutun kuma in ka kora rubutun a cikin haza yake to wannan ma kuma ya saba ma abin da yake mahafi abin da yake kwakwalwa za ta iya fahimta domin duk abin da ake tunanin lafazi ne yana ɗauke da ma'ana zai rubutu ko ba zai rubutu ba zai rubutu ke ashe ko in zai rubutu in har haza din tana bayuwa ne zuwa ga lafazi da ma'anar lafazi ko kuma tana bayuwa zuwa ga ne zuwa ga rubutun wannan sama dangane akwai dan mantiki kaɗan in ka dan yi mantiki za ka gane an dan an dan shiga layi kaɗan sai ce fa kaifa yasihu ja'al al-isharati ila ma fi dhihn ala jami'i taqadir yace to ta yaya zai inganta a sanya wannan isara ta haza zuwa ga duk abubuwan da ke cikin kwanya a bisa kaddarawa da rubutun da ma'anar da lafazin duk suna cikin kwanya to a inganta zai inganta a cikin ake wannan isharar ya wujabu malamin ce sai a bada ansa bi anna al-mawjuda min al-nuqus fi khariji la yakunu illa shakhsan yake cewa ce ai abin da ake iya samu a rubuta na rubutu din wanda ke waje ba zai iya yiwuwa ya zama abin da za a iya ce masa rubutu ba illa shakhsan sai in ya zama gara gara ana iya gani wato tun ana iya ganin shakhsiya ta rubutu wa min al ma'lumi sannan nan abu ne anna nuqus kitab al musannif al mawjud hal al isara masalan laysa al maqsuda bit tasmiya bal al maqsud wasf al naw'i wa tasmiyatuhu yake to sannan nan abu ne dai cewa rubutun littafin mawallafin ne wato shi asalin littafin al muntaka din الموجود حال الإثارة وانده كمان أرضي تصد مالا من يكي وانا نوني مثالي ليست المقصودة أصلي باشيني أبو نونا وبا أنت هنتا بالتسمية أصلي بالمتاس بني جماعة بالمتاس بني أصلي مقصود ده يكي سنيا والمتاس المنطقة بل المقصود سيدي أبو نتي وصف النوعي nau'in abin da ya rubuta shi yake sa wa suna ko kun gane jama'a wato duk inda ka ga mutum sunan shi Muhammadu a abin da malai yake son ya ce yanzu wannan littafi ne to wannan littafi ne na lughal arabiyya sai a ce ga wani littafi wannan littafi ne na fiqh sai a ce ga wani littafi shi kuma alqur'ani ne yanzu wannan littafin nunin da ake ba ana nunin zuwa ga littafi ba ne zuwa ga nau'in abin da ke ciki don haka da malam yake haza kitabun ba wai haza kitabun yake nufi ba yana nufin nau'iyar abin da ke ciki yake nuna maka shi yasa yake wannan littafi ne da ya tattaro kaza ba kawai littafi yake ce nuna maka sai ce haza kitabu amma sai ce haza bi kamar qawaidi haza kitabu qawaidus salati wannan littafi ne na ƙa'idojin sallah yanzu ashe ba asalin littafin yake nuna maka ba abin da littafin ke ɗauke da shi shi ne makasudin abin da ake nuna maka abin da wannan magana take son ta ce kenan na haka sai malam yake cewa wasu nau'i wa tasmiyatuhu sittanta nau'in littafin da kuma sanya mai kenan wa huwa dallu ala tilkal alfaz wannan abubuwan da ke cikin littafin aiki ke nuni akan waɗansan lafiza al-makhsusa waɗanda aka keɓe su a amma min an yakuna zalika shakhsi wannan ya fi faɗi fiye da ake wannan littafin yake nunawa au ghairihi ko wani shi mimma yusarikuhu fi zalika al-mafhum wanda zai iya wani littafin zai iya ɗaukar wannan fahimtar misali wannan littafin lugal arabiya wannan littafin fiqh yanzu jama'an nace wannan littafi ne ne shiru wannan kalma za ta iya gaskata akan kowanne amma nace wannan littafi ne na ka'idojin larabci to yanzu wannan kalma za ta gaskatu a kan wannan ne na larabci ba za ta gaskatu a kan wannan na fiqh ba ba kuma za ta gaskatu a kan wannan na hadisi ba a ƙarƙashin haka sai malam yake cewa kenan wannan nunin da malam yake maka wani nuni ne wanda ake so ka fahimci yana bayuwa zuwa ga abin da ke cikin littafin ne wanda kenan in ka ɗauko wani littafin to wannan nunin ba zai gaskata a kan shi ba wala shakka babu makara annahu la husula li hadha al-kulli yace to irin wannan kullu kulliya ba za ta tabbata ba idan aka ce hadha kitabun yastamilu ala kaza to wannan kulliya ba za ta tabbata akan kowane littafi da sai akan wannan nau'i fal isharatu dan haka sai yace wannan nuni ala jami'i taqadir a bisa dukkan kaddarawa da aka yi a baya kaddarawa uku rubutu ma'ana lafazi ila al-hadiri yana nuni ya zuwa ga abin da yake nan fi zihni a cikin kwanyar shi tunda bai riga ya rubuta ba kuma ya ce ha ba kitabu a ce yana nuni ne zuwa ga ne zuwa ga littafi zuwa ga abin da ke cikin kwanyar shi na irin waɗannan abubuwan da ya san zai tara na haka sai yake fa yakunu isti'malu ismil isara ha huna majazan sai zama amfani da ismil isara da ya anan kenan a matsayin majazi ne don san da yake ce maka ha ba in ka ce aina ina yake za ka gani kwafe majazi ne ba hakika ba ce an gani tanzilan lil ma'qul yace a matsayin abu ne wanda hankali na iya fahimta min zilatal mahsus hankali na iya fahimtar abin a matsayin kamar gashi ko yittar gobe domin ya kwadaitar da kai zuwa ga abin da ke cikin littafin tun a rubuta tun kan a rubuta wa da kuma sa ka karfafi da kwaɗayin littafin an fahimci wannan kala dawwani ko kala addawwani kala dawwani al'imam addawwani yake cewa wa min hahuna alimta anna asamiyal kutub min a'lamil ajnas inda tahqiq yake to daga nan ne za ka gane sunayen littattafai to na daga cikin sunaye ne na jinsi a bisa tantancewa me yake nufi da wannan magana idan ka ji an ce musnadul imami ahmad to suna ne na jinsin wasu littattafai da ake ce musu musnad in ka je ka ɗauko tafsirin jallalaini sunan musnad ba zai gaskatu akan shi ba in ka je ka ɗauko sahihul bukhari sunan musnad ba zai gaskatu ba tare da cewa sahihul bukhari ma akwai hadisai da isnadi kenan yanzu na ce maka ɗauko min tafsiri idan ka je ka ɗauko fatihul bari wannan kalmar sunan tafsiri din nan ba za ta gaskatu ba a hakikari shi ne malamin yake cewa a keke nan in muka tsaya keke da keke za mu gano in ka ji sunayen littattafai to sunaye ne na jinsi wannan maganar na ji daɗin ta ta yi daidai da maganganun da na daɗe ina faɗa muku musamman malaman hadisi malaman hadisi sun fi kowa keke da keke a wajen sanya wa littattafan sunaye misali in ka ji malamin hadisi ya ce mu'u littafin da ya rubuta shi a bisa tsarin sunayen malaman shi misali yana da malamai ahmad yana da malamai masu suna musa sai zai ce babu a hadisin musa duk hadisin da zai ruwaito anan zaka ji ce haddasana musa ibn isma'il haddasana musa ibn ibrahim haddasana musa ibn kaza malaman shi masu suna musa to in ya rubuta littafi a bisa haka sai sa mai mu'jam shine al-imam tabarani yake da littafi al-mu'jam al-kabir mujalladi 40 yake da littafi al-mu'jam al-saghir mujalladi 7 al-awsat sai kuma asagir mujalladi biyu kaga ashe yanzu sunan mu'jam a wurin malaman hadisi menene suna ne na jinsin wasu irin littattafai ko kun fahimta idan ka koma an kaji sun ce wa littafi sunan sunan to suna ne na wasu irin littattafai tare da cewa sahihul bukhari ne aka tattara a ciki sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama amma sunan sunan ba zai gaskatu akan shi ba kenan yanzu aka ce ba ni ɗaya daga cikin kutubul ahkam ɗauko min ɗaya daga cikin littattafai da ke magana hukunce-hukunce na hadisi in ka ɗauko bulugul maram ka dace amma in ka ɗauko riyadu salihina baka dace ba tare da cewa cikin riyadu salihina akwai hadisai na hukunce-hukunce da babukan azumi da zakka amma ba makasudi kenan ba to haka ce ɗauko min littafin tarbiyya ko littafin zuhud ko littafin raka'id in ka ɗauko global maran ka yi kuskure sai ka je nan kuma sai ka ɗauko riyadu salihina kenan ashe sunayen littattafai to ba wai suna ne malamai kawai suke sawa baranka da ma ba yana ɗauke da wani saƙo a cikin shi don haka malamai musamman na hadisi suka ce musnad akwai abin da suke nufi in suka ce mu'jam akwai abin da suke nufi in suka ce musannaf akwai abin da suke nufi in suka ce jami' akwai abin da suke nufi in suka ce sunan akwai abin da suke nufi wato sunaye ne na wasu nau'iya na jinsi ba sunan kowane littafi ba ne ko kun fahimta jama'a kun san in ka so ka yi mutum tawili za ka iya tawili shine sai mutum ya ce ɗauko min alƙur'ani sai ka je ka ɗauko littafin larabci wanda ake kawo ayoyin alkur'ani ana hujja da su sai ka ce a ai qur'ani ne ce sai a to yanzu wannan ba qur'ani bane nan menene sai a ce a wannan tawili ka so kai qur'ani suna ne na jinsi wani irin jinsi littafin da Allah ya sauko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ko kun fahimta jama'a to wannan wata magana ce wadda ku bi ni bashin warware ta insha Allah ta'ala in mun zo tafsirin alqur'ani akwai wani wuri a nan cikin suratul bakara inda ya magana dangane da imani da alkitab za mu tsaya mu tattauna alkitab da ya magana a nan ba qur'ani yake nufi ba suna ne na nau'in littattafan Allah irin wannan magana ce insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan magana ko masadirul muntaka masadir sune references daga ina ne malam majiduddin ya rinka kwaso hadisan da yake kawo a cikin wannan littafi da shaukani ya sharhi su ne masadir wato references malam muntaka ya ce an kaituha na tato waɗannan hadisai ne min sahihayil bukhari ko eh in taqaituha min sahihayil bukhari wa muslimin na tato waɗannan hadisai ne daga cikin littattafai guda biyu sahihaini wato sahihul bukhari da muslim wa musnadul imam ahmad ibn hanbal da musnad na imam ahmad dan hanbali wa jami'i abi isa tirmidhi da kuma jami' na abi isa tirmidhi da muka fi sani da sunan tirmidhi wa kitabus sunan da kuma littafin sunan li abi abdurrahman na baban abdurrahman an-nasa'i annasa in mun zo cikin sharhi duk zan yi mana ƙarin bayanan wasu abubuwa insha Allah wa kitabu sunan da kuma littafin sunan da Abu Dawud da Sijistani na al-Imam Abu Dawud da Sijistani wa kitabu sunan da kuma littafin sunan Ibn Majah na Ibn Majah al-Qazwini ba Qazwini wastaghnaitu bil azwi ila hadhihi al-masanid yace to na wadatu in har na danganta hadisai zuwa ga waɗannan littattafai to anil itala ba kuma zan tsawaita ba ba zan sake faɗin sunan wasu littafai ba bi zikiril asanid ba kuma zan ainihin ambaci isnadai ba wato in dai na ambaci waɗannan to na wadatu ba zan zo kuma in ce haddasana haddasana ba kun je da malamai ke aikin su abin da yanzu yake so ya ce dan kada ka ce a to yaya malamin baya kawo isnadi sai ya ce maka a'a in dai ka hadisi ya ce akhrajahu al-bukhari to ya isar ba zai kawo isnadi ba don haka yana sane ba abu ne da ya manta ba ba abu ne da bai sani ba qauluhu in taqaituha to malam zai fara fassara yace da malam yace in taqaituha al intiqa'u al ikhtiyaru zabewa wal muntaqa al muntaqa kuma al mukhtar zababbe shikenan kaga har ya fassara abu to sai babban malami al imam shaukani yace ولنتبرك بذكر بعض أحوال هؤلاء الأئمة على أبلغ وجه في الاختصار فنقول yace bari mu ɗan albarkantu da ambatan wasu daga cikin halaye da tarihin waɗancan manya-manyan malamai da ya ambata amma za mu kai matuƙa a wajen ainihin takaita wannan tarihin shine ala ablar wajihin a bisa fuska wadda ta fi kowace ainihin wato takaitawa fil ikhtisar kun sa abin da yake so ya ce shaukani bayan da ya fassara waccan kalma in takaitu ko ma'anarta ikhtartu to ai kaga sauran larabcin duk da ke cikin wannan matanin baka bukata wani sharhi ko sai ce to bari ya dan tsaya maka tarihin bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi ibnu maja waɗannan malamai yace bari mu dan samu albarka mu ji kaɗan daga tarihinsu tarjamatul bukhari ga tarihin bukhari amma bukhari shi dai bukhari fa huwa abu abdullah shine baban abdullahi muhammad bin isma'ila ibn ibrahim ibn al-mughira al-ju'fi al-bukhari mutumin ƙasar bukhara a cikin rasha hafizul islam mahaddacin musulunci wa imamu a immatihil a'lam kuma limamin limaman musulunci manya-manyan limaman ma to shi limamin su ne wani da lailatul juma'a an haife shi daren juma'a daren juma'a shine daren da almajirai suke yawo suna bara ba a nan ƙasa hausa ina fata an gane idan haka ce gobe juma'a to alhamis da daddare shine daren juma'a li thalatha asharata laylatan khalat min shawwal bayan an kai kwana sha uku a cikin watan shawwal wato kwana sha uku ga watan shawwal sanata arba'in wa tis'ina wa mi'atin shekara ta ɗari da casa'in da hudu wannan son ku gane yana daga cikin abin da ake so ɗalibi ya ba da muhimmanci irin waɗannan abubuwan ta yi ƙoƙari ka haddace wace shekara aka haifi bukhari wace shekara ya rasu idan abin zai maka yawa to ka rinka haddace sadda suka rasu ya fi muhimmanci don haka aka samu wani malami ya bi littafin tarihul islam gaba ɗaya na zahabi sai tattaro mutuwar malaman gaba ɗaya yaushe suka rasu sai ce shekara ta kaza ta hijira sai ce a wannan shekarar zahabi ya ce wane da wane da wane da wane da wane sun rasu saboda mutuwar malamai abu ne da ake rubutawa saboda matsaloli sukan taso sakamakon wani zai je ba da labari sai a ga shirme ya faru sai yasa malaman sai suka koma tun suna rubuta tarihin gaba ɗaya sai aka koma ana yin wafayatul wafayat mutuwar matattu ko mutuwar mutuwa alwafi bil wafayat mai cikakken bayani game da mutuwar malamai wafayatul a'ayun mutuwar manya-manyan malamai to haka dai ga sunan littattafai ne kiɗa-kiɗa akan tarihin mutuwar malamai saboda haka abu ne mai daraja a cikin ilimin hadisi to kun ji sanda aka haifi bukhari wa tuwfiya lailatul fitri kuma ya rasu a daren karamar sallah sanata 60 wa 50 wa mi'ataini hijira na da ɗari biyu da hamsin da shida wa umru husnatani wa sittuna sana a lokacin shekarar shi sittin da biyu a duniya illa salasata ashara yauman sai kwana goma sha biyu ne kawai babu a shekara sittin da biyu na sha uku walam yu'aqqib waladan zakaran bai bar ɗa namiji ba bai bar ɗa namiji ba a zahiri ya bar ƴaƴa ko ƴa mace kenan rahala fi talabil ilmi ya yawo domin neman ilimi fi jami'i ila jami'i muhaddisil amsar zuwa ga dukkan malaman hadisi na birane za ka ji za a ɗan lissafa kaɗan daga biranen wa kataba bi khurasan kuma ya zauna ya rubuta hadisai a garin khurasan khurasan yanzu babban gari ne daga cikin garurukan ƙasar iran wal jibal da kuma jibal to in suka ce jibal ne suke nufi suna nufin yanki na ainihin ƙasashen karshe-karshen iraq zuwa inda ya kai inda ake kira balkans inda duwatsun nan ke fitar da wuta na fata an gane wal hijaz wal iraq da kuma ita kanta iraq din wal hijaz da kuma hijaz naka ce hijaz ita ce makka da madina makka da madina wa sham da sham to ita sham a da ta fi faɗi fiye da yadda take a yanzu kamar yadda hijaz ita kuma a da 'yar karama ce don da an ka ce ka tafi hijaz to ina ka tafi kenan ka tafi maka ko ka tafi madina sai ce ai wani yayi karatu a hijaz ko kuma kaga an ce alaihi ahlul hijaz malaman hijaz akan haka suke su ai malaman hijaz su al-imamu abdullahi ibn zubair al-humaidi da su maliku makka humaidi na can madina maliku na can su ne malaman hijaz to amma ita ƙasar sham jama'a ƙasar sham har jordan ta yanzu da ƙasar israel ta yanzu da philistine duk da wani yanki na ƙasar masar duk ƙasar sham ne tana da faɗi ita ƙasar a wancan lokaci don haka sham ɗin da ta sha bamban da siriya ta yanzu da kake ji na fatan mun gani da haka in ka zo kana tarihin malamai kana son ka saka su a garuruka a yanzu sai ka yi taka tsantsan kamar yadda da kai tsaye sai mu ce malaye bakar gumi ba sakwace ne yanzu ba sai mu ce ba zan bare ko kun fahimta domin da gumi tana ina tana sakwato yanzu tana zamfara to yanzu misali da kwantagora ina ce sakwato ce to yanzu kwantagora ta koma naija to kaga haka abubuwan suke faruwa sai ka rinka kana taka tsantsan don karka zo ka abin nan ina fata an gane wa misir da kuma kasan masar duk imam bukhari sai da ya shiga waɗannan garuruka kuma fa babu jirgin sama a lokacin babu mota tafiyar a ƙasa ce ko a jaki ko in kana da kuɗi akwai ruwa ka hauka tafi ta jirgin ruwa wa akhadha al-haditha kuma ya karba hadisi an jama'atin min al-huffazi daga tarin jama'a daga cikin mahaddata minhum da daga cikinsu akwai makki ibn ibrahim al-balhi makki dan ibrahim al-balhi inda kuma ta bara nan muna karatun bukhari da muka zo kan shi sai da na dan yi bayani nace shi makki din nan sunan shi ne ba nasaba bace zuwa ga makka kamar yadda yanzu yara akan haife su kai sai a sa mishi alhaji ba dan ya je ba to shi ma wannan ba dan makka bane kawai makki ba makke sannan wa abdan amma anan yayi kuskuren ya sa ubdan wa abdan ibn usman al-marwazi da abdan dan usman al-marwazi wa abdullah ibn musa al-absi da abdullah dan musa al-absi wa abu asim al-shaybani wa muhammad ibn abdullah al-ansari wa muhammad ibn yusuf al-firyabi wa abu nu'aym al-fadl ibn dukayn وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسماعيل بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك كنا وغير هؤلاء من الأئمة banda waɗannan da aka faɗi da akwai wasu ma waɗanda imam al-bukhari ya yi karatu a wurinsu wa akhadha al-haditha to anan bari ku ji wani abu abinda su malaman suke yi jama'a idan suka je suka dawo su suke zama suke rubuta tarihin su in ba haka ba wanda zai iya bada labari domin shi kadai ya sa kai ya tafi da ya je wurin waye karatu wurin waye karatu ba ku sani ba don haka ya dace sai ce wani malami na ne wani malami na ne na yi karatu wurin wani na ta haka ake sani a cikin tarihin shi ko kun fahimta in ba haka ba zamani ba irin zamani ne na yanzu ba da ba a iya cewa to kawo certificate su a lokacin a an ganka da karatun eh akwai karatun to wurin wa kai sai ce wurin wani da wurin wani da wurin wani da wurin wani sannan ina son ku tsaya kun ga waɗannan malaman da za ka bi tarihinsu ba fa a gari ɗaya suka taru ba sun taru ne a ƙasashen da a yau kake iya cewa ƙasashen larabawa ko ƙasashen musulunci tun daga rashiya ɗin har ina har wuri mafi nisa a yamma shine banja can cikin wuri mafi nisa ƙasar tunisia ko ainihin maghrib duk sai da imamul bukhari ya kewaya jama'a ya je don ne don ya tattaro maka waɗannan hadisan da yanzu kai sai an kunna fanka an kunna iya kondishan an yi kaza an yi kaza sannan za a zauna a karanta su sannan a lokacin ba wutar lantarki sannan babu biro tawada ce za ka kankare ainihin kara ko gamba ka dangwalo ka kaɗe ka rubuta don ina son ku gane nagartar aikin da mutanen nan suka yi a yanzu kana da kwamfuta ka kafi kowa iya taifin aka ce kai mana taifin sahihul bukhari nan da shekara goma duk duniya sai ta ji ta ce a wani aiki ne aka baka kana nan kana yi dubi tarihul islam mujalladi nawa mujalladi sittin mutum ɗaya zauna ya rubuta shi to ina son mu ringa tattauna tarihin mutanen nan saboda na farko mu da muka yarda da su mu rinka sanin darajar su muna gwadawa da kanmu mun suwaye a gefensu na biyu marasa kunya da ke zaginsu su san cewa waɗannan to kamar yadda ake cewa mai rago in yana karo da dutse sai ka ce rago ka ji tausayin kanka ba za a ce rago ka tausaya dutsen nan ba ina fata an gane saboda kai yanzu sai ka ga wani ɗan figigi da shi ya tashi yana cewa me sahihu bukhari kuma to kai in kana da hankali in ka ji sai kai shiru kaka bashi ansa dan ka bashi ansa abinda malamai suke cewa idan wawa na magana idan ka tanka mai to masu saurare sai su kasa gane waye wawan yanzu ya ɗibi riga yau ta kai ma ya zuba maka kenan don haka ya kamata matasa su iya tamaluk so da dama za mu je masallaci muna zaune sai ka je wani ya tashi yana ta dan barma sai ka je wani yana cewa malam ba za a kula shi ba sai kai sun dake ka rabu da shi saboda in kai magana a lokacin ka gama watsewa gaba daya domin shi bai san abin da yake magana a kai ba yana cewa sahihul bukharin ne ne buharin kuma in ka je na faɗin haka kaza ka ce bukhari shi ne kaza shi ne kaza a duba kaza a duba kaza sai ce to gaba kun je mu zai nuna ilimi ya sake bugar da kai wurin jahilai sai ka ja baki kai shuka bashi in ya gama wata shi sai ya sallar isha sai ka tashi kai tafiyar ka amma galibi matasa ba su da irin wannan tunanin sai a ce wallahi sai an taya shi sai ne ta rikice to in ta rikice kai ma ka zama rikitaccen irin shi ina fatan mun gane muna zaune da samir a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani dan uwan shi ba misra ya shigo da zulun ya riga irin ta misra ya Allah Allah sai ka jira dan kai kallai kai sai kai rai yace la'allahu ma yuhsinu salli sai ya bo na hamu da kiwa da iya sallah ba to ga da kai ne sai kace kai lan kwasa murya kaman wurin annabi ne ba a wannan sai ce muka gafara dan baka kauna annabi shikenan ya je ka a wurin jahilai akwai abubuwan da in ka gani barna ce amma in kai magana barnar da za ta biyo baya ta fi wadda take faruwa sai kai haƙuri ba don ka yarda da abin ba wallahi wannan dalilin ya sa da yawa wasu wuraren wa'azin ba na zuwa ba don na rena masu wa'azin ba saboda shubuha aka rinka samu za mu je wurin wa'azi duk wanda yake wa'azi sai mu je mu zauna don lallai za ka karu don ilimi ne in ka ji abin da ba daidai ba in kai gyara matsalar da za ta biyo baya ta fi wadda kake kokarin ka gyara idan kai shiru sai a ce to ai san da aka faɗa ma wane yana wurin wannan shi ne zagin yara in kai shiru ba iyaka in kai magana ba iyaka ko kun fahimta jama'a Allah ya kyauta mun taɓa yin haka jama'a aka yi sallah a cikin ƙira'a malamin ya karanta wata kalma wadda ina da yaƙinin wannan kalmar ta ɓata sallah lallai sai an yi ba'adi na auna na auna na auna a babban gari mai state capital in ce a gyara fitina in yi shiru fitina sai na miƙe na ce ala gafata mala akwai sujuda ba'adi a kanmu saboda akwai wata kalma da mala ya ɗan yi su da baki shikenan sai aka yi sujuda ba'adi sai aka ce to ya kamata in bayani sai ne bayani shikenan da ne bayani shikenan ni na manta na yi tafiya ta me biyo baya sai aka dauka a gari wai wai wai wai yanzu wani har ya isa ci gyaran wani malamin sai ya tawaga da yamma ya zo gidana wajen magariba ya zo ya ce ya gode ya gode Allah ya saka da alkhairi kaza kaza kaza kaza sai kuma da aka koma da shi da wasu sai suka koma suka ce wai ai ni na je gidan shi na ce mishi abin da nayi na yi kuskure na tuba abin fa sai da ya zama wata gagarumar fitina da aka kira taro na zono bayani na ce na farko tukuna ma ban san gidanka ba wanda yake gaya magana kuma abokina ne sai ce ban san gidan shi ba ce ban san gidan shi ba ai ba garin mu bane nan balle a can haizai na na ce ban san gidanka ba na ce na taba zuwa gidanka sai ce a'a sai shi wannan ya ce yanzu malam ka zo ka ce ya zo gidanka to ku duba irin wannan to kun ga menene in na yi shiru a lokacin fitina ce to maganar kuma ku duba fitina to don haka wallahi ba dan ba mu ganin halaccin abuwa na sallah ko ka aje wurin wa'azi na ba kawai sai mu kauce saboda kawai shubha ce za ta faru ko kun fahimta al-imamu shu'ba ibn al-hajjaj haka zahabi ya faɗi cikin sura alamin nubala in ya je masallacin juma'a garin su aka fara hadisan ƙarya in ya magana masallaci ya rikice har aka samu ran da saboda rikici ba a yi sallah ba to sai ta baki ya shiru da ya shiru sai aka koma ana shubha aka ce ai ya bi shi ma ya yarda to da ya rasa yadda zai sai samu bakin gawa in aka sauka sallar juma'a sai je kofar gidan shi sai rubuta biya da man hadisai sai karyata su a jikin bangon gidan shi wata ran sai shi malamin mai wa'azin juma'a sai ya sa yara su je su ɗibi duwatsu a je a jajjefi gidan malamin to fitintinu ne jama'a in Allah ya sa ka tsoro a irin wannan yanayin sai kada kana taka tsantsan kawai sai haƙuri amma ba yadda za ka kubuta duk yadda za ka yi sai ka shiga malami ne yake zaune gaban wani sarki sai ki algafa ta malam me yasa na ji ka shiru ba ka magana ya ce ta idan ne magana gaskiya zan faɗi zan yi laifi a wurinka ma'ana sarki yana ta maganganu ba daidai ba in na gyara mishi na yi laifi To. idan kuma na tashi na tafi to nan kuma na sallama ku kenan wato ku ta ɓanɓarmar da za ku yi don haka Allah zai tuhumce ni don haka sai in zauna in shiru idan mai shiru na ji abin da kuka yi wanda ba daidai ba shi ne ka kan gani kan biyo ka ni da kai sai in ce kaza da kaza da kuka faɗa a fada ba daidai ba ne to amma matsalar shi sarkin kuma ya so an fasa ta anan yanzu kuma an san malam na bin sarki a cikin gida saboda haka akwai matsala jama'a Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye وأخذ الحديث إمام البخاري يكر حديثي آه وأخذ الحديث عنه خلق كثير هل تود ويا سنكر بحديثي أولين أينهم الإمام البخاري ما فاتا أنقاني قال الفربري الفربري الماجر البخاري يتي سمع كتاب البخاري تسعون ألف رجل متن دبو تسعين سكة جلتاف صحيح البخاري أولين إمام البخاري الماجرانشي دبو تسعين fama bakiya ahadin yarwi an bugauri yace duk cikin dubu casa'in din nan babu wanda ya rage yana ruwaito hadisa littafin da gare shi sai ni ma'ana ko duk sun rasu ni kadai da na rage a duniya shine ruwaito sahihul bukhari an gani firabri قال البخاري بخاري يتي خرجت كتاب الصحيح نافت بلتاف الصحيح من زهاء 600 ألف حديث دقا كفا زهاء shi ne kusan hadisai dubu shida ko dubu ɗari shida daga kusan hadisai dubu ɗari shida ne na ware na fitar da waɗannan hadisai da kake gani ko kun fahimta wa ma wa ba'atu fihi hadisan yace ban rubuta hadisi ɗaya ɗaya a cikin wannan littafi ba illa wa sallaitu raka'atayn sai da ne sallah raka'a biyu abin da yake magana anan sallar istikhara haka abdullahi gondi ya fassara walahu wa qa'i'u imam al-bukhari yana da abubuwa da suke ta faruwa a rayuwar shi wa imtihanatun da jarabawa iri-iri wa ma ko wa majriyatin da wa majriyatin da abubuwa waɗanda suka gudanu da yawa mabsuta suna nan an shimfiɗa su fil mutawwalat a cikin manyan manyan littattafai min tarajimihi na tarihin shi kamar littafin tarihu bagdad da littafin tarihul islam da littafin sura alamin nubala da littafin tazkiratul huffaz da littafin tabaqat ash-shafi'iyyatul kubra waɗannan galibin da sai sun shimfiɗa tarihin al-Imam al-Bukhari tarihin da ba za ka iya samun shi a wani wurin ba amma dai dan abin da aka kawo maka anan ka dan ji ko yawwa tarjamatu muslimin na'am eh eh a mutane yake ne mutane yake ne eh wa amma muslimin yace shi ko muslim fa فهو أبو الحسين شيني بابان حسيني مسلم بن الحجاج مسلم بن حجاج ابن مسلم بن مسلم wato wannan ya nuna kenan muslim ya ci sunan kakan shi ne an gane muslim ya ci sunan kakan shi ne tunda sunan shi muslim dan hajjaj dan muslim wannan sunan ya halatta don wasu suna ganin kamar a ya zan sa wa ɗana muslim ya halatta cikin sahabbai in ba na manta ba akwai wanda yake sunan shi muslim al-qushairi wanda ake danganta shi zuwa ga kabilar ƙushairiya ba ƙuraishi ba ƙushairi wata kabila ce daban an naisaburi mutumin naisabur naisabur yanzu tana iran ahadul a'immatul huffaz ɗaya daga cikin manya-manyan limamai mahaddata wuli da sanata arba'in wa mi'ataini an haife shi hijira na da ɗari biyu da hudu kaza qala ibn al-asir haka nan ibn al-asir ya faɗi a cikin ainihin muqaddima ta jami'ul usul kenan wa qala zahabi shi ko malam zahabi cewa ya sun bala'i a cikin sirru alamin mubala a zamanin su shaukani haka suke kiranta mubala yace sanata 60 wato shekara ta 206 madadin 204 wa tuwfiya ashiyata yawmil ahadi kuma imam muslim ya rasu a yammacin ranar lahadi lisittin auli hamsin auli arba'in bakina ana saura kwana shida ko saura kwana biyar ko saura kwana hudu min rajab na watan rajab me ake nufi ashirin da hudu ko ashirin da biyar ko ashirin da shida kenan saura kwana hudu wata ya kare ko saura kwana biyar ko saura kwana shida na watan rajab sanata ihda wa sittina wa mi'atayn shekara ta ɗari biyu da sittin da ɗaya wa huwa ibnu khamsin wa khamsina sana yana ɗan shekara hamsin da biyar a duniya rahala ila al-iraq ya tafi zuwa ƙasar iraq wal hijaz da kuma hijaz wa sham da sham wa misr da misra wa akhadha al-hadith an yahya ibn yahya an-naysaburi ya karbi hadisi wurin malamin shi yahya dan yahya an-naysaburi almajirin imamu malik mutumin garin su shine suke cewa ya hayan gabas shine zaka ji musulmi yana cewa haddathana yahya ibn yahya qala qara'atu ala malik to almajirin maliku ne kuma malamin imamu muslim ne dan garin su muslim ne yazo madina ya karatu da ya koma da muwatta sai muslim ya je karatu a gaban shi wa qutaybah ibn sa'id da qutaybah dan sa'id wa ishaq ibn rawiya da ishaq dan rawiya wa ali ibn al-ja'ad da ali dan ja'ad وعبد الله وأحمد ابن حنبل ده أحمد بن حنبل وعبيد الله القواريري ده عبيد الله بقواريري وسريج ابن يونس ده سريج بن يونس وعبد الله ابن مسلمة القعنبي ده عبد الله بن مسلمة القعنبي الماجري إمام مالك كما مال من إمام مسلم مال من إمام البخاري وحرملة ابن يحيى ده حرملة بن يحيى وأنما مال من بخاري وخلف ابن هشام وغير هؤلاء من أئمة الحديث ده ما دي وقت ده كل ما حديثي وروى عنه الحديث خلق كثير أنسى من جماعة دوا سرية حديثي ده غريشي وأتوانا كلمة أنا أنفعين دي تن وجنين ووان جماعة ba wai yawan nuna nau'i na halittun ba a ce aljanu da birai da kwaɗi duk sun yi don an ce halkun a'a halkun jama'a mutane minhum daga cikin almajiran shi akwai ibrahim ibn muhammad ibn sufyan wa abu zur'a وابو حاتم ابو حاتم الرازي بابا عبد الرحمن قال الحسن ابن محمد الماسرجسي سمعت ابي يقول الحسن ابن محمد يتي ناجي مهيفينا محمد وناتشيوا سمعت مسلما يقول ناجي مسلم ناتشيوا صنفت المسند الصحيح littafina mai isnadi ingantattu na rubuta shi min 300 alfi hadisin masnu'a daga hadisai dubu ɗari uku waɗanda na ji kala muhammad ibn yaqub al-ahram muhammad dan yaqub al-ahram yace qalla ma yafutu al-bukhari wa musliman ma sabata fil hadisi hadisin da wahala daga cikin hadisan da suka inganta kaga sun kubuce wa bukhari da muslim da wahala sai da wannan maganar gaskiya malamai sun ture ta domin su su bukhari da muslim ai ba su ce za su isti'ab ba ba su ce za su game duk hadisai sahihai ba suka ce za su tara hadisai sahihai amma ba su ce duka ba don haka akwai hadisai da yawa waɗanda suka inganta bukhari da muslim ba su rawaito su ba don haka akwai masu hujja wani in ka ce mai ai ga hadisi ya inganta sai ce ba ya inganta ba a gan shi a bukhari ba ba a gan shi a muslim ba sai a ce a'a ai su bukhari da muslim ba su ce duk abin da ya inganta ba su kawo ba wanda ya wannan muradin ba don Allah ya taƙaita mishi rayuwa ba saboda aikin na da tsawo shi ne Nasiruddin Al-Albani da yake silsilatul ahadith sahiha yana nufin duk wani hadisi da ya san ya inganta sai ya yi kokari ya kawo shi da farkokin shi don haka a ka'idar wannan littafin ba zai tike ba sai da tikewar iya ilimin shi da rayuwar shi domin duk wani hadisi da ya san ya inganta to ba wai ya kawo shi kadai ba sai ya kawo hanyar shi sai kuma ya kawo duk hanyoyin shi sannan sai ce wa shay'in min fiqhiha wa fawaidiha da kuma dan fiqhu kadan da za a cire da fa'idojin hadisan dan haka wannan babban project ne dan haka ya gama project din iya idda rayuwar shi ta tike sai zama fihurasa ta karshe bai karasa da sai shi ce unaisa ta karasa mishi sannan zai sake cewa silsilatul ahadith ad-da'ifa wa asaruha as-sayyi fil ummah farkokin hadisai masu rauni da na ƙarya da kuma mugun tasirin da suka yi wa al'umma wannan aikin ma albani ya yi nufin zai isti'abi ne zai gane to amma irin wannan aikin na buƙatar mutumin da zai fara shi kamar yana shekara ashirin a duniya kuma ya kamar shekara ɗari a duniya wato kamar ya shekara tamanin a duniya ne kuma ba a irin wancan zamanin da albani ya rayu ba a irin wannan zamanin shine ya rayu a lokacin da binciken irin tsari ne na da sai abin da ka duba ka karanta babu kwamfuta in fact shi albani ma sukar ta yake har ya mutu kwandomin ta yake har ma ana cewa ba a loda mata qur'ani yana cewa wa hal tutiqu zalika shine na saka wannan filin a cikin kwamfuta sai in kyalkyale da dariya ita kanta magana ta shi ma gashi an saka ta a kwamfuta wato abin ya wuce tunanin shi ya zo daidai da zamanin da nashi tunanin ya tsaya don haka yana ganin kwamfuta ce za ku ce za ta haddace qur'ani ita za ma ta iya ina fata an gane ɗaya kenan to wannan irin abin da a ce misali an samu ɗan shekara ashirin ya kai matsayin malami kuma Allah ya tsawaita mai rayuwa ya samu kamar shekara tamanin a irin wannan zamanin da ke da sauƙin samun kayan aiki sannan ba kuma da talauci irin talaucin da albani ya fara rayuwa ba don ya fara rayuwa talaka ne fitik takardar da zai rubutu takan gagare shi tsaye shine nake ishara a ɗazu ya ce wani lokaci in ya so ya rubuta wani abin bai da kuɗin takardar sai tsaya ya rubuta abin a cikin tunanin shi sai ya haddace wanda ya sami kuɗi sai ya kwafe shi ne almajirin shi mashuhur ya ce sai daga baya Allah ya azurta shi ya ce muka ga wata irin wadata ba mu taɓa ganin irin ta ba kuma min kaddi yadihi daga wannan rubutun da yake yi shi ko photostat sai daga baya yadda yake photostat in ya ga abu yana so sai ya tsuguna ya kwafe in haka sai mai fito sa sai ce a sai ga kamar injin zai rage tunani ne irin mutanen da abin mutanen da yanzu kana yawo za ka je tsoho ya ce nan gaba an ce duk na'urar bature za ta tsaya ko idan haka duk wannan kuɗin ku da kuke zuwa a banki kuɗin ku da kuke sa a kwamfuta wata ran za ta tsaya fa don haka zan maka aje abu a gida tunani ne irin mutanen da ina fata an gane lokaci ne in zamanin ka ya kure sai ga wani abin ba ka iya fahimta an fahimci wannan da kyau ko na'am Allah madaukakin sarki ya taimake ni yanzu kun ga ɗalibin shi mashhur da ya taso ya zama ga ƙuruciya ga kuɗi ga kayan aiki don haka sai zan yanzu yana yin aikin da duk cikin malaman ma babu mai yin irin shi ba ma a cikin ɗaliban albanin ba saboda na farko bayan ya samu kuɗi kuɗi kuɗi da kake maganar kuɗi na gaske ba abin nan ba sannan kawun shi ya zo gina mishi don ƙareriyar maɗaba'a wadda ta gama kaiwa standard ɗin da ake nema a duniya yanzu gaba ɗaya yadda ba a iya jefa mata kaset yanzu nan ta fitar da shi a littafi ana so ta fassara shi ta fassara shi da yaren da ake so kawai ba ta umarni za a yi magana muka kawai muka ce an kawo littattafansu da ke bugawa a jordan za su tsada a najeriya sai ce ora sai mu je a kai kasan masar a buga sai mu ce misrawa suna da matsala an ka ba mutumin misra buga maka bulogul maram kafin ka je ka dawo ya buga ya kai ya fara siyarwa a kasuwa to ya ba a kai sai kawun ya ce bari ya mu je mu sai fili sai mu gina reshi a can kawai bayan wata biyu sai suka yi min suka ce sun sai fili sun gina reshi har sun kafa injina sun kafa manaja ga lambar wayar manaja nasu na misra kaji inda kuɗi ke maganin takaici ba kana da kuɗi ba za ka mutu da hawan jini kai ce Allah kiyaye ina fata an gane sai da haka yanzu duk darussan da yake yi suna nan akan intanet za ka iya kwafe su za ka iya kaza za ka iya kaza sannan duk ya kwafe su ya sa mana su akan dvd wane ne wane ne duk ya raba mana su duk waɗannan resources ne da mu din yanzu da ba mu da kuɗin muke fata in muka samu kuɗin sai mu zo in an yi gine-ginen nan duk sai a zo waɗannan abubuwa ne ma albarkatai ne masu yawa wanda kowa in ya samu za ka ga ilimin ya ƙara sauƙi ina fata an gwani Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai ka jama'a duk wanda ya ce maka neman kuɗi ba ko ka ce ba ka aya ko hadisi in ba haka ba kawai rabu da kake bata ma lokaci Allah ya ji kanna Allah ya baka yace wanda ya ce ba ya san kuɗi munafiki ne ko mahaukaci yace kai bata lokaci yace munafiki ne ko mahaukaci ina malam ya karantar da muslim abin da yasa ba a cika sanya bukhari cikin malaman muslim ya karantar da shi ne arban bukhari ya je karatu ne a ƙasar su muslim sai kuma muslim ya zan yana da ɗan buƙatar wani abu a wurin shi don haka asali ba malanta ce ta dafa an ya tashi ya tafi wurin shi ba na fata an gane sai ce kuma wa qala al-khatib Abu Bakr al-Baghdadi al-khatib wanda aka fi sani da Abu Bakar al-Baghdadi yace inna ma qasa muslimun إنما قفى مسلم طريق البخاري مسلم يبيو حير بخاري ونظر في علمه كم يبيو بعلم بخاري وحذا حذوه في يبيو يد بخاري يبيو إيه سيدنا جسيا صدر الله إمام البخاري duk abin da ya zo rubutawa sai ya nuna malanta kamar abin na malamai ne shi ko musulun duk abin da ya zo rubutawa sai ya yi dalla dalla ya nuna abin wannan na ɗalibai ne don haka duk littattafan bukhari suna da matsalolin da sai an samu gogaggun malamai ke iya warware su amma littattafan musulun galibin jama'a sukan iya ɗauka suna iya karanta su tare da cewa hanyar bukhari ya biyo amma sai rinka sassauta ta ko kun fahimta misali mai risala da mai askari in ka dubi tsarin risala da askari suna da sauƙin fahimta a bisa tsarin muktasar to amma duk hanyar guda ce amma wannan ta zama mu'akkada tana da wahala wannan kuma ta zama mai sauƙi Allah ya taimaka malam yace tarjamatu ahmad ibn hanbal tarihin ahmad dan hanbali wa amma ahmad ibn hanbal fa huwa al-imam al-kabir amma shi ahmad dan hanbali shine babban liman almujmi'u ala imamatihi wanda duk aka haɗu akan cewa lallai shi liman ne ba wanda ya saba to na ga ce liman ta ba irin limaman ango kuma yawan suna da asusu ba suna cinye kuɗin mutane da goro ba dan karka ɗauka wai wannan limancin irin waɗannan limamai a'a wannan limanci ne na ilimi wato ya kai matsayin da ana gan an ce mai malami ko shehi an rage mai daraja sai a ce shi imam ne wato masta ne a wannan filin ina fata an gane wa jalalatihi kuma babu wanda yake da shakka akan girman imamu ahmad an gane sai ce ahmad ibn muhammad ibn hanbal ibn hilal shaibani ka ji cikakken sunan shi shine ahmad dan muhammadu dan hanbali dan hilal ba shaibani hanbal din sunan kakan shi ne amma sai ake yankewa ana danganta shi gare shi rahala ila sham ya tafi kasar sham والهجاز بالهجاز واليمن بقصر اليمن وغيرها ووطن سقفا شم وسمع من سفيان بن عيينة يا جهدي في سفيان بن عيينة وطبقته بفائع سفيان بن عيينة وروى عنه جماعة من شيوخه an samu wasu tari daga cikin malaman shi ma sun karanci hadisai a wurin shi sun rawaito hadisai a wurin shi wa khala'iqu akharun da wasu halittu daban wato wasu jama'a daban la yi na ba za a iya kididdiga su ba minhum daga cikin waɗanda suka yi karatu wurin shi akwai al-bukhari wa muslim bukhari da muslim ma sun yi karatu wurin ahmadu dan hanbal kala abu zur'a al-imamu abu zur'a tarrazi yace kana kutubu ahmad ibn hanbal 12 himlan tarin littattafan ahmad dan hanbali kayan raƙumi goma sha biyu a lokacin da haka ake gwada littattafan kayan raƙumi goma sha biyu to a wannan lokacin malamin da ya mallaki waɗannan jama'a ba ka iya cewa a ya wannan ba na bane a a kwafewa ake ai ka iya kwafe littattafan da za a ɗora wa raƙumi a wa raƙumi lafti har goma sha biyu kaya aiki yawa ba ba irin naka bane bulugul maram da riyadun salihina wanda ba ka je bakin masu littattafai yanzu kai kai ta tattarwa a kwafewa suke ibn al-qayyim da aka ji ana tarihi shi ba aka ce cikin manyan manyan littattafan shi yana da risala don kwafowa kai ce wanda ya kusa risala ya yi kokari shi ne yana da risala aka ta lissafa duka duka sai ga littafan ka tattara su kai sai ka saka karatu a kafada to aka ce ainihin littafan shi suna da wannan yawa wa kana yahfazuha ala zahar qalbi wato kun sa abin da ya bani dariya zama galibin mutane suka zo suka dubi littafai na ka karanta waɗannan sai in ce na karance su suna mamaki to kun shi Ahmad ibn Hanbal ya haddata nashi ba karancewar ba kawai ya haddace daga cikin abin da ya ingiza mu ya zaburar da mu wajen karance littattafai komi yawansu shine duk wanda ya jami'ar bayero ta kano shekarun baya ban san yanzu ba in ya shiga library na biyu yake kana shiga ba ga an rubuta wani allo an sa abubakar mahamudu bin ya karanta duk littattafan wurin nan a lokacin sai mu ce mu ma sai mun karance su wato matsalar mutane abin da kai kake gaba za ka iya da wannan abin mai sauƙi ne ya danganci wane ne kawai yanzu wani yana nan in ya sai jarida sai ya karance ta a ranar kai kuma hotunan ma ba ka iya tsaya ka kalla da kayan farfarfar sai ka ajiye ko ku ji Imam Ahmad ya haddace waɗannan littattafan ba wai ya karance ba in ka nuna wani littafi ka ce ka karanta wannan yanzu sai yana mamaki yaushe ka zauna ka karanta wannan kana son kai kuma kana kallon TV wato za ka saka abu ne a ranka sadda malam Ali Adam malamin mu ya bani sharhin sunan nasa'i mujalladi 42 a daidai lokacin ina makka na je wani abu sai da na kwana hamsin da biyu kafin in to na gama karanta littafin sai na ce mishi na gama karanta littafin ya ce ni na na gama na gama don haka ina zuwa da shi gida sai na zuba shi a kanta har yanzu ban sake taba shi ba sai in bukata ta kama sai in maka reference da shi kai kai kake da bukata ni kan na gama da shi to matsalar shi ne abin da ka saka a ranka abin da ka saka a ranka ba zai maka wahala ba in ba ka saka a ranka ba ba zai yi ba hikimar haka kuma ita ce ka ɗaukar wa kanka cewa kai aikinka kenan a ƙashin gaskiya saboda Allah su imamu Ahmad bin Hanbali sun ɗaukar wa kansu karatu shine aikinsu an tambaye shi karatunka dan Allah kai yace dan Allah na da wahala a gama dan Allah ba yana cewa ruwa ba amma yana so nuna maka dan Allah na da wahala sai ce wani abu ne da na jarabtu akan sai na yi shine na yi wato za ka ji ne a cikin cikin cikinka ana ingiza ka sai kaya abin sai ka ga ka kasa cin abinci matar imamul bukhari cewa to da waɗannan da suka san da ya tara wannan aure mata kishiyoyi guda uku ka ga mace ɗaya tana burin kishiya uku to wannan abin ban ne saboda ta ce sai ka kawo mishi abincin safe ya ci ya ci sai ka kawo na rana sai ka ɗauke na safen bai ci ba sai ka kawo na bar haka da yake sai ta ce in ya samu yan dabino yana yana ja kai shi kenan ba zai ɓata lokaci ya tsaya cin abincin ma sai ga cin abincin zai hana shi karatun sai da ya danganta ne yaya kai rijistar kanka ka dubi ɗan kasuwa yanzu wani yana nan yanzu yana lissafi kuma ba zai bacci ba da ya ji yanzu ke na haula la quwwata illa billah ba zai bacci ba saboda shagalin da ya sa kenan a rai to wanda kuma ya sa shagalin karatu a rai jama'a shi ma haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu abin da ya bani sha'awa cikin magana shine wa kana yahsabuha ala zahar qalbihi ya haddasa waɗannan littattafai da ka wa kana yahsabu alfa alf hadisi domin ya haddasa hadisi dubu so dubu shine miliyan ɗaya to amma a duniya babu hadisai miliyan ɗaya me ake nufi da hadisai hadisan annabi da asarai babu hadisi marfu'i miliyan ɗaya miliyan ɗaya marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallama miliyan ɗaya ba su kai ba amma menene an